أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتي من لم يتب من بغضه مات على كفر عاذنا الإله ذو العلا يتي من لم يتب wanda duk bai tuba ba min bughdhihi ga bakin shehu tijani ay bughdhi shehu radiyallahu anhu wanda duk bai tuba ba daga cikin shehu tijani mata ala kufrin zai mutu bisa ga kafirci zai mutu yana kafiri a'azana Allah Allah ya mana tsari da mutuwa akan kafirci a'azana al-ilahu zul hula Allah ma'abucin ɗaukaka ya tsare mu daga mutuwa bisa ga kafirci yace wala garabata yace wannan babu wani abu bako fi qaulihi a cikin fadansa da cewa lam yamuta man yuhibbu shaykhana wato duk wanda yake son shehu tijanin shehu tijanin mu shine shehu mu shehu tijani ba zai mutu ba sai ya zama ya daga cikin waliyan Allah yace wannan ba wani abu ne ba ko ba ai manzo Allah yace fa inna man habba qauman hakika wanda ya so mutane ushira ma'ahum za a tashe shi tare da su wal mar'u kuma za Allah ya ce mutum ma'a man ahabba yana tare da wanda yake so kama annahu kama inda ma la bu'da fi qawlihi babu nisa ba ba kunci a fadar sa da yace man lam yatum min bughdihi ma ta'ala kufrin wanda bai tuba ba bisa ga kin shawdani zai mutu kafiri wannan ba ba abu bane dan ne shi ma manzo Allah ya ce man adali waliyan wanda bi ya gaba da waliyina ya gaba da wani wali min awliya idan cikin waliyina faqad barastuhu bil muharaba na ya maka fito na fito da yaki wato wanda ke cin waliyan Allah to yana yaki ne da Allah saboda haka gashi nan ga Allah wa muharaba wal haqqu tabaraka wa ta'ala wanda ku Allah ya yi maka ya yake shi faƙar hawar da ta dalalatu a yi halakata wato ta dilmiyar da shi ta halakar da shi ta jefa shi fi makanin ta haike a wuri wanda yake mai ƙarfi shi ne wuta sun ma'adan nazim rahimahullahu ta'ala malam sannan ya dawo ila ta tulimin kalami yana sun cika magana da yake yi fi fada'il wurdi a cikin farla wannan wurdi namu ba'ada an zakara bayan baya can malam ya faɗi mahuwa abin da yake kaitafin mafi kamar cikawa da lil kalami ga zancen da ya kablahu kafin wannan faƙala sai malam ya ce wa sahabuhu la tudriku al-hattabu rutbatahum min tibihi qaffabu wato falala ta shida da yan tijaniya suke ita sahabuhu al-muradu abin da ake nufi da sahabuhu dinnan man taqayyada bi ahadi shaykh radiyallahu anhu wanda ya zama ya yi riko da wannan alkawari na shehu tijjani shi ne ya karɓi da rikarsa nan gai da ishtira ilaƙayin ba a shaɗin cewa sai ya gamu da shehu tijjani ba in kamar mu gaga ai ba mu kan shi ba ma'ana abin da gini da sabu duk wanda yake ɗan ɗari ka shehu tijjani ne ko da bai gan shi bai gamu da shi ba wala mu'asara ko da bai zamani da shehu tijjani ba ala haddi ma ƙila bisa ga abin da aka faɗa fi ashabil a'immati arbabil mazahib ga ma'abuta abokan shugabanni ɗin nan ma'abuta mazhabobi guda hudu maliku ko da shafi'i da abu hanifa to wayannan ashabu abin da ake nufi ashabu kenan wanda ya zama ya kayyadu wato ya yana kan mazhabar mazhabar su to shi ake cewa sahib haka kuma wanda shi ma yake dan ɗariƙar tijaniya ne ya zama sahabu ko da bai zamani da shi ba ko da bai taɓa ganin shi ba to yace kaga sahabban shehu da jani suna da sai karbi da riƙa kan la tudrikul aqdabu wasu kudabai ba za su rizki rutubatahum irin darajar da suke da ita ba wal muradu abin da ake nufi ad-darajatu allati tunalu bil amali salih fi dar al-akhirah ma'ana darajar da ake samunta da aiki mai kyau a lahira kudabai da yawa ba za su samu irin martabar da muka samu ba ثم علل ذلك sai malam ya kafa hujja da kauli da faɗansa dan me li'annahum dan su ɗan ɗariƙa min ɗirihi ƙaɓɓabu sun daɗaɗa ne saboda daɗaɗa shehun tijjani ai min kamali shehar radiyallahu anhu saboda kamalin shehun tijjani su ma suka samu wannan kamala ai hasar lahum tibu wannan daɗi da farin ciki ya same su ne bi sababi bi sababi ɗibihi radiyallahu anhu wa shurribu bi wulayatihi an ɗaukaka saboda walidaka shehun tijjani ومعناه أبن لكن بأنهم سوس أن طريق الشجاني أعني أصحابه صحابان الداخلين في طريقته رضي الله عنه ونسك شكل طريق الشجاني إنما نالوا هذه الخصوصية سنسام ونن خصوصية على أكابر الأولياء بسجمين يمين وليي من أجل مقامه الأرفع saboda makamin shi da janin maɗaukaki su ma almajiran suka samu مطيز الذي لا مطمع فيه لغيره من كمل العارفين الأتقياء wato matsayin nasa wanda cikakkun masana Allah masu tsoron Allah ba sa kwaɗayin su samu wannan matsayi irin nashi wa ka annan nazima a ce kai kamar dai mai mai zafin muridi ramaza bihi ya yi nuni da wannan magana tashi ila ma sabata zuwa ga wani abu da ya tabbata an ba'adin khasati da aka samo daga wasu daga cikin keɓantattu من الأذهاب لك صحابان شمد الجاني المشار إليهم بالفتح وانت أكي مسنون للجام سنة فتح سنة مفتح بين الإخوان تقاني ينقوى والأحباب دمسويا من أنه توا ولا لك تكون وصل لك تكون صحابان شمد الجاني كي قد تكون صحابان شمد الجاني تلقى عن بعض أهل الاحتساب يا تفا daga wasu daga ma'abuta keɓance-keɓance mimman kana ya ran nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake yana daga cikin wanda ke ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana in zaka bil madinatil munawwara lokacin yana madina ala mushrifiha afdalu salati was salami aminci tsira da aminci tabbata ga wanda ya ɗaukaka madina anna mimma akrama Allah sayyidina radiyallahu anhu wannan wanda yake bada labari yana daga cikin wanda ke ganin annabi yana daga cikin kuma keɓantattun sabon shawarjan shi ne yake cewa yana daga abin da Allah ya girmama shawarjan Allah ya dada shi wa tafaddala bihi alayhi yana daga abin da Allah ya masa baiwa min al-khususi yana daga khususiya allati izz mithluha wanda irin su ya girma ya buwa irin wannan khususiya wa wujuduha li ghairihi wa samun irin wannan abu ne mawuyaci ga wanansa shine mai ilhaqu ashabihi Allah ya riskar da sahabban shehudin jani almajiransa bi darajatihi da darajar shehudin jani wa rutubatihi da darajarsa fi jami'i maqamatihi a cikin dukkan maqamin shehudin jani allati la yazalu mutaraqqiyan fiha maqaman da shehudin jani bai gushe bai na kawo hawa akan su ila abadil abali har abada wala yartaqi min maqamin shehudin jani ba zai hawa hawa daga wani matsayi min al maqamati daga wasu maqamai ba hatta ya hasula al-maqamul ladhi qablahu har sai matsayin da yake kafin wannan da ya hau bi maziyatil iltihaq li atba'i radiyallahu anhu sai an ruskar da almajiran da da wannan matsayin da ya daga ya sai koma wannan sa wallahi zalu kazalika lamarin kun zai bushe haka ba min fadlillahi ta'ala daga fadlan Allah kullama taraka min maqamin dusa da jurjan ya hau wani matsayi ila ma fawqahu ya hau matsayin da yake sama da wanda yake kai khallafahu fi ashabu sahabban shurdan su za su mai masa a inda ya bari din nan wa atba'uhu mabiyansa su za su hallaka za su mai masa wannan matsayi da ya kara gaba da'iman abadan har abada haka abin da ta yi wa maziyatul ilhaqi ma la jidban ga maka darajar nan ta ilhaqi da ruskawa da muka faɗa din nan allashi allati asharna ilaiha da muka nuni gare ta tiyal musta'nasu laha inda qawlihi ita ce wanda ita ke abar sai da kewa a wurin malamai ko su baye da qawlihi ta'ala da inda Allah yake faɗa din ne gida wallazina amanu wa'anda suka ba da gaskiya wattaba'atuhum zurriyatuhum bi'imani ya'an suka bi sa imani alhaqna bihim zurriyatihim za mu ruskar musu da ya'yansu da wannan daraja tasu وما علتناه من عمله من شيء بطرد من رجي من توي ولا أبدا كتن أيوكا فوق إذن داني يبو قرب أبانسا تو الله زي رزقا لأن زوا ذا إلا أبانسا هيك kagan ko in shehi ne muridin sai bi shi sau da kafa to Allah zai kai shi darajar shehinsa ba tare da an rage masa wani abu qalu malamai suka ce baka ma Allah ta'ala kamar da inda ka san Allah madaukakin sarki yalhaqu yana riskar da man yasha wanda ya so min al-atba'i daga mabiya limatbu'ihim ga wanda suke bi fil fadl abada wa in lam yudriku darajatahu ko da su mabiyan ba su kai ba su riske darajar wanda suke bi ba fil amala a aiki to Allah zai riskar da shi ma wanda ya bi malamin sa ko ya bi shayin wa yushiri ila hadha al-ilhaq wannan dai ilhaqi da muka da muke magana a ganza ما أخرجه الإمام مسلم أبن الإمام مسلم يفتر في سيئه أشكن سيئه إنساء ينانوني زواج ونم من رواية ثابت البناني دقى رواية ثابت البناني يرويته عن أنس رضي الله عنه دقى أنس الله يجد الشيء قال يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنور من يابوز عن النبي فقال زيد من الله يا رسول الله يا من الله متى الساعة وشي ذا يتاشن القيامة ta'ala sai manzo Allah ya ce shi wa ma a'adatta laha to kai kana tambayar shi Allah zai tashi alkiyama ne ka shirya wa alkiyama qala sai mutum ya ce da manzo Allah hubballahi wa rasulihi abinda na tana da mata san Allah da manzansa qala sai manzo Allah ya ce da wannan mutum fa innaka ma man ahbabta hakika kana tare da wanda kake so ka gani kaga ilhakin kenan in dai kana wanda kake so kana tare da shi a duniya kana tare da shi a lahira aikinka bai kai aikinsa ba amma tunda kana sansa kana aiki irin nashi to Allah sai kai ka inda ya kai shiga zannan ma'a ma iya kenan qala anas anas ibn malik da ke ba da labari yace fa ma farihina ba'da al-islam farha kai kai bayan mun Allah ya ba mu baiwa ta musulunci mun zama musulmai mun shiga musulunci ba mu taɓa farin cikewar a shadda irin farin cikin da muka yi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce fa innaka ma'a man ahbabta tun da muka farin cikin mu na farko da Allah ya sa muka shiga musulunci to ba mu ƙara farin ciki ba kuma sai ranar da manzo Allah ya muka muka ƙara ƙaranin farin ciki sai da manzo Allah ya ce to mutum yana tare da wanda yake so kaga ilhaqi din ke qala anasun ya anas yace fa ana uhibbullaha to ni ku shaida ina san Allah ورسوله الناس مزدنسا وأبا بكر الناس سيدنا أبو بكر وعمر الناس سيدنا عمر فأرجو الناس أونر أن أكون معهم في زمن تعرض وحيدنا إن دي الناس أمس مزال الله يتقوم بتنا تعرض وليك يسوف فإن أونر زن زمن تعرض من زن الله زن زمن تعرض سيدنا أبو بكر زن زمن تعرض سيدنا عمر وإن لم أعمل بأعمالهم كودا بني أيكي إرن أيكي سبتن دي الناس أمس زن زمن تعرض سيدنا fata'ammal ce ka lura da ƙaulahu faɗin anan fa in lam a'mal bi a'malin ko da ban yi aiki irin aikin su ba tattabihu laka hadhihi al-ishara wannan nuni da aka maka zai bayyana summa innahu sai ce sannan kuma la yalzamu min hadha an takuna manzilatul mulhiqi wa jazaohu mislu manzilatil mulhaqi bihi wai ba cewa aka yi a'a matsayi da daraja na wanda aka riskar da kai da shi ba wai zai zama daidai da darajar wanda aka rinkar ba yace a'a ba haka ake nufi ba min kulli wajhin ba ta kowane ba haka ake nufi ta kowane fuska fa faham ka fahimci wannan wallahu ta'ala alamu Allah shi ne masani dan an sa an an ka zama tare da annabi ai ba cewa aka shi kenan kuma duk abin da aka ba annabi an baka ba a'a matsayin sa nan kai ma matsayin ka nan to wannan bai hukunta haka ba kultu mai shari ya ce wa hazihi wannan min azamin karamati ta daga cikin babbar karama da sai na radiyallahu anhu shugaban mu shautu na Allah da yi wa in kana ya azu fahamuha ko da yake fahimta wannan bayana wa ya da ya fahimta haka an kasiri minan nasi mafi yawan mutane ba za su iya fahimta ba ka gairiya kamar waninta min kulli karamati daga daga manyan manyan karamomin shautu na Allah da shi wa karamatuhu طريقه المباركة الثانية كرامة شيخ الجاني إذا wannan طريقة تاشي من البركة وتتك مدوكة من حقه وسر في ذلك يتسر أجسم wannan أن هذه الطريقة إذا wannan طريقة تامو لما كانت أذواق من يسلك عليها sanda zauƙin wanda ya shiga cikin ta ya zama garibatan baƙo ne ba a gane irin zauƙin la'annaha tufadu alaihi dan ana kwaranyo masa wannan zauƙin ne bi hasbi maqami shay'in gurgudan matsayin shay'in su wa ustazihim da malaman su la bi hazmi maratibihim ba wai ana kwaranyo musu daidai da matsayin su bane da abin da kake samu na wani zauki gwargwadon irin ana kwaranyo maka ne gwargwadon matsayin shehunka ko malaminka ba wai gwargwadon kai matsayinka da darajarka ba kuma hum alaihi da irin abin da suke kai fi istidadihim a cikin istidadin su kanar karamatuha saboda karamat ta zama fi gaji ma yakunu min ad-diqqa wato yana matukar abin da ke cikin dukka wato abin da yake mawuyar mai wuyar ganewa hatta ya kuma idraku a karamatan har riskarta ya zama karama wata karama ce a gane ma hakan shi kan zama wani karama ne don yana da wuyar ganewa fi haƙƙi man adraka ha ga wanda riske ta la'annaha la tudraku illa bi safa'i tami dan ba a riska a gane sai da tsarkakar zuciya wacce take cikakkiya wal fatahi da fatahi wal ilham da ilhama daga Allah Allah ya so ka gane sai ka gane haka وبهذا saboda wannan ne takunu karamatan da'imatan sai sayyidina radiyallahu anhu take zama karama da wamammiya kashe wajen Allah ya dade shi bidawa bidawa min man yusahu lahu da dawam da dawamar wanda aka yi masa fatahi fi idrakiha a cikin fuskarta min ashabihi daga sabon shautin jani wa atba'ihi da mabiyansa wirasatan muhammadiyatan wannan gado ne wanda yake abin dangana ga Muhammad Allah wa khususiyatan da kuma khususiya ce ahmadiyya wallahu ta'ala alam Allah shi ne magani wa ahkam alahu sharif haka mai shari'a ce wal fadilatu sabi'a wala la tabaqul kuma yace wa kullu man amila lillahi amal fadlan wa naflan wa qabuluhu hasan yutihimu alayhi mu'il fadli وهم رقود وقت ذاك الفعل wato wannan baiti shuddan mai malam yana cewa kai barin ga muku wata falala ta yan tijaniya duk wanda ya wani aiki na Allah ai wata ibada yawa Allah ibada da wani aiki in dai aikin ya karbu to Allah zai ba su ladan wannan aikin da mutum ya yi ko da suna kwance suna bacci ma ba su sani ba sai Allah ya ba su to shi ne ce dalilin wannan falala wata ran wani daga cikin ajinabiyai sai ji ana kai magana a kan shehu tijjani da irin karamin shehu tijjani da irin baiwar da Allah yau shehu tijjani ha sai ce shi ko yau sai ya je ya ga me su shehu tijjani suke yi da dare ya tafi zawiya samu shehu tijjani da shi da almajiransa a zawiya to kafin su bayan Allah da ka zo wurinsu ba sai ka faɗi manufarka ba sun sani shehu jani ya san manufar wannan mutum ya zo ne wai ya gan shi me ake yi ne har ake ta faɗan karamomi da bayani a kan shehu jani sai ya zo sai koma can gefe ya rakuɓe da shehu jani da ganin sa sai aka dinga hira aka yi ta hira aka yi ta hira aka yi ta hira ba karatu ba ba sallah ba ba wurdi ba ba nafila ba har asuba ta yi aka tashi aka yi sallah a zuba aka tafi shi kiran shi wannan mutum da ya tashi sai ya tafi sai surutu ta wannan mutum da ake ta cewa wai wali ne kaza kaza kaza to ni na je na same su ma a masallaci ba wani abu da suke ba surutu ba kamar kowa da kowa inda kan kowa din nan a zauna a ta surutu ma haka suke ba wani abu sai surutu suke ta yi sai yana ta faɗan wannan magana har wannan magana ta dawo kullun shehu tijani ai ga abin da wani ya ce wani ya ce wani ya ce to shine shehu tijani ce to bari in gaya muku yana daga cikin falala ta ɗan tijaniya duk wanda ya aiki kyakkyawa kuma aikin da Allah ya karba Allah sai ya ba mu daga cikin ladarsa ko da bacci ma muke yi sanda ake wannan abu to shine shi mutane ya faɗi wannan saboda haka wannan ba wani abu bane falala ce ta Allah da Allah ya ba mu saboda haka mun gode masa su bayan Allah in ka zo wurin su da duk abin da ka zo wurin su suna kallon ka wata ran wani ya zo wajen shi shi ma ya zo da ‘yan tambayoyinsa guda uku ya zo wajen shehu jani yana so ya masa tambayoyi daga cikin tambayoyin yana so ya tambayi shehu jani maganar mahadi na biyu yana so ya tambayi shehu jani yaya mutum yana wurdi zai iya yin wurdi jan sharfinsa da hannun hagu to na uku ne zai namanta a cikin ma a cikin ibrizu yake shi kenan daga haɗuwarsa wajen shehu jani shehu jani sharfinsa na hannun dama sai mai da shi hannun hagu a ya ya ga samu amsa ɗaya kenan ko kuma kawai sai shi rujani kan magana akan mahadi ai mahadi kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza haka kuma ɗaya ita ma tambayar tashi da zai sai shi rujani ya faɗa ya kama bayani a kanta shikenan kaga an bashi amsa ko ba tare da kuma ya tambaya ba amma da shi rujani ya san da me ya zo kurun sai ya dinga ba shi amsa kawai shikenan ba wani magana kuma tambaya da zai an riga an bashi amsa ba saboda haka shi ma wannan abin da ya faru kenan ce duk wanda ya ba gaba ya daina ganin mun zana muna ta shi kaza kaza to ba ma duk wanda ya wani aiki na farilla ko na lafula kuma an karba aikin to yudihimu ko ko yudihimu alaihimu dil fadli wa hum ruqudun wa qad dhaka al fi'l lokacin suna bacci ma ake ta wannan aikin to Allah sai ya ba mu lada azan go so da aka wannan shi ma ba wani abu ne ba ko ba ko a harka ta duniya mazala ya ce idan mutum ya mutu aikinsa gaba ɗaya sun ƙare sai abubuwa guda uku in ka bar ɗa na kirki yana maka addu'a kana gani in ka gina masallaci ko makaranta shine sadaka jariya ladan na kai maka ka gani ko ɗa na kirki ka bar shi yana maka addu'a wannan abin zai kai maka yana can yana kwance kabari duk abin da aka yi yana kai masa duk wani aiki sallah aka yi a masallacin karatun qur'ani aka yi wurdi aka yi itikafi aka yi me aka yi duk abin da aka yi yana can a barzahu a kwancansa ana ta kame lada ana ta kame lada kaga wannan shi ma ba wani abu ne ko dan saboda kana an faɗi cewa Allah zai mana wannan wannan ba wani abu ne ko misali shi ma wani misali shi ma misali mu dai yanzu misali kamfanin siga na dangote ko na buwa yana farke baya farke kuɗi shigowa suke yana ƙasar ko baya ƙasar kamfani na aiki kuɗi shiga suke kuɗi shiga suke ko ya san wanda suka yi aikin ko bai san wanda suka yi aiki ba shi dai kuɗi yana gani suna shigo mai don haka harka ta duniya kenan ma bare kuma harka ta lahira saboda haka a harka ta duniya an yi haka bari kuma harka ta lahira kuma wanda zai wannan abun a ce Allah ne sai kaga wannan ba abun mamaki to shine yace wa kullu duk wanda man amila lillahi amal wanda ya wani aiki na Allah fadlan falilla ne wa naflan ko nafla wa qabuluhu hasal kuma aikin ya karbu yudihimu alaihim bil fadli ne ba da farla shine Allah madaukin sarki zai bawa wato almajirin shofin jani wahum ruqudun lokacin ma suna can suna ta barci waqta zaka alfi'li lokacin da ake wannan aiki suna barci amma Allah ya ba su aksara min mi'at alf bi'jin ma utiya al'amilu ko ma utiya al'amilu yace za a ba su aksara mafi yawa ma min mi'at alf bi'jin ninki dubu ɗari قال في المصباح wato da'ifu shay'i mithluhu abin da aka ce wa da'ifu shay'i wato a ninka a ba da ninkin sa shi ake nabi da yace ma ai ma udiya irin abin da aka ba wa al'amilu wanda ya wannan aiki duna hulufi ba tare da wani saba wato jinkiri ba sabani ba ai duna duna ikhlafin lil wa'di ba tare da saba wannan alƙawari ba بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي دان النبي شي ما سونا القوري لأن وعد الكريم دان القوري نمي جرما لا يتخلف من ذلك با جنكري من ذلك الذي احتسوا به لا ذلك cikin abin da suka jibantu da shi aida أن كل من عمل لله عملا duk wanda ya wani aiki wata ibada ta Allah wa tuqbila minhu kuma an karɓi aikin na falan kana au fadlan fardan wato aikin da yi na farilla ne ko na nafila yutihimullahu Allah zai ba su ala zalikal amali bisa ga wannan aiki da aka yi wa hum ruqudun lokacin masu suna can suna ta bacci zai ba su aksara min mi'at alf dhaifin sama da ninki dubu ɗari mimma yutihi lisa'ibi daga irin abin da Allah zai ba wanda ya aikin wannan bi mahadul fadli Allah zai ba da shi ne tsancan da tsantsan farra wal judi da baiwa wal karmi da karamci allazi la yadhulu tahta mahiqatil aqita wannan bai shiga ƙarƙashin wato dukkan wani kiyasi da iyakoki duk wani kiyasi da zaka yi wannan yana yana ƙasa da shi wa hadhihi al-fadila ita ita ma wannan farilla ne min ma tabbata ta tabbata yana daga abin da ya tabbata an samu an sayyidina radiyallahu anhu da shugaban shi da jana ala alsanat istiqati an samu wannan daga harshen amintattu min ashabihi da sahaban shi da jani wa min al-mutawatir al-mashhur aidan yana daga abin da yake yaji ranta ya shahara baina atba'i wa ahbabi tsakanin mabiya shi da jani da masoyansa wasababuha ce dalilin wannan falala da aka ji shine wannan labari da muka faɗa to shine kuma gashi nan yace mimma ma hadathani bi ba'd al-fudala min ashabi wa talamizihi wasu daga cikin almajiran shi wajen mafi bita suka bani labari Allah ya dirshi anna rajulan ajnabiyyan wani mutum can daban ba almajirin shi wajen ba min bukhara'i ba ta ma'ahu laylatan min al-layali ya taqwa kwana shi da shi wajen wata ran allati kana bibaitin fi habiz zawiyati wato ya zauna a yi kwana a wani gida kusa da zawiyar shehu jani tare da almajirai masu girma falan ma azbahu da gari ya waye zaba zalika al-ajnabi wannan mutum sai ya tafi wajen alai ta haddasu ma al-awami sai ya samu amma waya ta magana da su ala adatil mutahawwirin al-qasir al-ifhami bisa ga al'ada ne ta masu musu wanda suke fahimtar su takaitacciya ce ويقول abin da aka jina ta kuntu azunna anna hadha shay'a ni abin da nake san shi wannan shehu cewa shehu da gidan wa azhabu da sahabban sa yabi duna kwana suke fi hada ijtihadin sa halin kokari min anwa'il ibadati da su nake ibadodi suke da dare kai za mu yabi duna sai na ga ashe su ma bacci suke kama yabi tu bai ruwan kama inda wani su yake min Allah daga mutane la yaziduna al muhadathati bainahum ba abin da suke in ba in ba wato zance ba fima ya tahaddasu fi kullun nasu kamar inda kowa yake yi kowa ashe su ma haka suke ashe ba wannan ibada suke yi da dare fatana kana khabar zalika al insan sai aka dauki magana wannan mutum da yake ta faɗa fa ballaga ash-shaykh radiyallahu anhu sai aka bulliga ash-shaykh radiyallahu anhu dai a wajen da ga abin da wani yaje na ta faɗa to kaza radiyallahu anhu sai shaykh jani yace mubashiran yana mai albishir wa mufbitan yana mai tabbatar wa ashabi sahabban sa alladina raka sam'ahum zalika wanda wannan magana ta ta shiga kunnan zuwa ta ta ba ji dadin wannan magana ba sai shi wanda ya kullu man amila amalan Allah ta'ala duk wanda yayi wani aiki na ibada yayi wa Allah shi farlan aw nafalan na farilla ne ko na nafila wa tuqbila minhu an kuma karba tu'ina Allah ala zalika Allah zai bamu ذلك العمل wannan aiki zai ba mu arziyada sama da min ma yudihi li amili ga abin da ya ba wanda yayi aksara min mi'at alf dhi'min kai sama da kudari ninki kudari ma wa nahnu ruqudun muna can muna tabbacin mu intaha wa adkhala nafsahu kaga shi da a wannan magana ya shigar da kansa yudina yace yace zai ba mu hadda shi kenan ya shigar da kansa fi umumin kalami a cikin gamewa wannan zance ma a sahabi tare da sahabansa isharatu akwai nuni ila ma taqaddama bisa ga abin da ya gabata min maziyatil ilhaqi na daga darajar nan ta ilhaqi yudi na kaga zai ba mu da mu da shi duka zai ba mu kaga mu ma Allah ya ruskar da mu a cikin janna fa faham ita ka fahimci wannan to alhamdulillah sai mu kwana fatiha da salatul fatih فاتحة صلاة الفاتحة
ما قول خلاص من ما خلقناك من حمش من حق الخالي لا ترد المستقيم ولا آله أحد تفتح لنا لحاء باب الله اليقين ولقد أنا بيوم التأسيل وتكون من هذه يوم نسير يا ذا الجلال والكرام إنك لا تخلو بني ألف حاضر ربك ربي سلام الحمد لله رب العالمين